أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخه ولجميع الحاضرين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين
قال الشيخ أبو إسحاق الألبيري في منظومته تائية أبي إسحاق بسم الله الرحمن الرحيم تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك وتنحت ال- نعم، أحسن الله إليكم وتنحت الله جسمك الساعات نحتا وتنحت جسمك الساعات تنحت تنحت
نعم أحسن الله إليكم وتنحت نعم.
جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا فكم ذا أنت مخضوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت ويهديك الطريق إلى إذا ضللت وتحمل منه مم.
في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العبد حسبك.
الم... أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد إن وأنا ما سؤال بركة إني مهجيسوا إن تأدين مسلمين السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da wannan safiya ta litinin goma ga watan zulkada bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara tana 1447 ya yi daidai da 27 ga watan april shine watan hudu shekarar miladiya 2026 mun haɗu domin mu ci gaba da karatun littafin mu wannan littafin mai albarka na ta'iyat أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى a zaman da ya gabata shine zaman farko mun yi mukaddima mai tsayi game da ah, samuwar musulmi a andalus da kuma dalilin da ya sa aka same su a andalus da kuma shekarun da suka yi suna mulki da kuma wato ƙoƙarin da suka yi wu- wurin wayar da turawa da kuma wato ƙoƙarin turawa wurin da abin da ake cewa asabatu al-mabda wato idan mutum yana kan abu baya da za a yi duk juyi a zo a wato eh, raba shi da wannan abin Ah, sun ga- sun gadar da gaba da ƙiyayya ga 'ya'yansu da jikokinsu musulmi sun shekara 800 har da biyar suna mulkin andalus amma su kuma sun dage kwarai da gaske wurin sai sun kwato eh, eh, kasashen iyayensu da kakanninsu kuma da suka dage sai da suka samu sa'a a lokacin da musulmi suka zubar da addininsu suka kama wato hanyar turawan har suna neman taimakon turawa wurin yakin 'yan uwansu suka bar addini su kuma mut- turawan suka kore su daga ƙasashensu sai dai abin da zai iya faranta ma duk wani mai imani rai shine wato a shekaru masu zuwa tabbas musulunci daga wa'innan wuraren zai taho tunda ba addinin da ake shiga a wa'innan wuraren irin musulunci kuma ah, suna yin ƙoƙari su toshe shi su hana shi yaɗuwa amma kuma kullum addinin musulunci ƙara yaɗuwa yake yi to abu ishaq ibrahim ibn mas'ud ibn sa'ad ah, al-albiri nisba ila ilbira sunan garin su kenan da take andalus ah, shine ya yi wannan kasida mai muhimmanci na jin baitocinta ɗari ne da goma sha biyar wa'innan abiyat ɗin wato sun haɗa hikimomi ne da kwaɗaitar akan neman ilimi da kuma ladubba to in ba a manta ba a zaman farko mun yi sharhin baiti na farko zuwa baiti na biyu ta fito fu'adaka al'ayyamu fattan wa tanhatu jismaka sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu ant al-manun al-manun ita ce mutuwa ko kuma al-manun za ta iya zama wato wato raibud dahar wato musibun zamani duka dai kowanne ne ita dai mutuwa ko musibin zamani suna kiran mutum suna cewa ala ku saurara ko kuma ka saurara ka dakata ya sahi kai abokina kamar da na faɗi tarhim ne na sahib a sahibu ko sahibi an ta uridu an ta wato kai nake nema kuma kai nake biɗa kai ɗin ba waninka ba ya ce araka tuhibbu irsan za ta khidrin أبت طلاقها الأكياس بتا أراك أشي كل إنا جننك تحب عرسا كي باك دا أيكي سيك أو نروة أمريا ذات غدر واتو ما أبوشيا يودرا آه ni nuskar da na haddace gaskiya za ta gadirin ne to amma nan za ta hidir kuma na ga malam ya yi sharhin ta za ta hidirin wato dama kusa alkhidir shine kamar irin wannan daki da ake dorawa akan abin hawa ake dorawa akan ragumi da hausa malaman mu suna ce mishi darbuka wani dan daki da za ga an dora akan ragumi ana an rufe shi ana sa amarya ko kuma koma ba irin shi ba abin da yake da daraja ake babboyewa to na ga kana kaunan wata amarya za ta khidir wanda aka ɓoye ta aka tanaje ta aka ɓoye ta wanda idanuwa ba su isa zuwa gare ta amma abin da ya fi dacewa a nan wurin za ta gadir saboda ita dama mace wanda ake lullube ta ita ta fi abin sha'awa ai kuma ita masu hankali bai kamata su sake ta ba balle ya kamata ne su yi tsirere ne ko gudu wurin neman ta amma za ta gadirin ita kuma ma'abociya yaudara da saba alkawari wanda haka duniya take duniya kamar yadda bahaushe shi ma yana cewa wai budurwan wawa wawa ne zai ɗauke ta masoyiya kuma yana munafasa yana tserereniya wurin neman ta kaga har yana fada yana gaba akan fada wurin neman ta amma mai hankali lahiransa zai nema kuma kamar yadda ya tabbata da hadisi idan mutum ya kasance Allah tabaraka ta'ala ya sa a gaba kuma Allah yake nema Allah tabaraka ta'ala sai ya lankwasa duniyan ya sa ta zo mishi ko ba ta so kuma ya sanya kaunar mutane gare shi kamar yadda kuma idan ya sanya duniya a gaba ya zama ita yake so to ubangiji tabaraka ta'ala sai ya sa kiyayyar mutane a cikin zuciyarsa sai ya sa wato mutane su kishi su tsane shi sannan kuma ita duniyar ba za ta zo mishi ba sai iya abin da aka rubuta masa to kai abubakar yana magana da ɗansa abubakar ko kuma wasu malaman suka ce a ɗalibinsa ne ko ɗan ‘yar uwansa ma ma ya kun shai abubakar ɗin nan da shi ko ba shi kamar yadda malam alkasim yake cewa ma kawai shaksiya wahmiya ce ba wani abubakar ne sananne ba kawai dai yana magana ne da duk wanda yake so sauraron sa shi yana sa masa abubakar amma ma ya kun min shai sawan wannan abubakar don akwai shi ko ba shi wanda ya nasihu suna da muhimmanci sosan gaske yana mishi magana ko yana maka magana kai mai sauraron malam ya ce na ga kana ƙaunar wata amarya za ta gadirin wanda wato ma'abociya saba alkawari ma'abociya wanda ba ta da cika alkawari mabuciya cin amana da batta talaqaha al-akyas battan wato masu wayo su ne al-akyas al'akiyas jam'u kayyis jam'u kayyis kamar yadda nake ba ku labari cikin irin muta'alimin din da suke karatu ba a gaban malamai ba ya ga wani hadisi al-mu'minu kayyisun fatin al-mu'min kayyisun fatin to da yake ya yi ƙoƙari ne ya karanta ba ta a gaban malami ba kayyis na tunda ba wasali sai karanta shi da kis fadin din nan tunda a rubutun da ba dugu da fadin da kutun ana rubuta su ɗaya ne sai ce almominu kisu kutun almominu kisu kutun kisu kutun ke afon wai kayi sun fadin ne kisu kutun kayyis jam'in shi a kiyas wanda shine anan yake magana a batta talaka ala kiyasu battan masu wayo masu dubara sun mata saki saki na baituta al-kubra wato sun mata saki saki uku wanda babu kome a cikinsa shine magana a batta talaka ala kiyasu battan wato masu hankali e battu talaqaha ma'ana sun sake ta saki uku wanda babu kome a ciki ya ce تنام الدهر ويحك في غضيض بها حتى إذا مت انتبهت ومت انتبهت تنام الدهر ويحك في غضيض كان بتشي rayuwarka gaba ɗaya zamaninka gaba ɗaya bacci kake fi ghadidin cikin bacci mai nauyi tare da minshari biha a nan duniya hatta idan mutan bata har sai lokacin da ka mutu ne sai ka farka kamar yadda masu hikima suke cewa nasu mauta hatta idan matun tabahu wato mutane gaba ɗaya matattu ne har sai sun mutu kuma sai su sai su sai su farka idan sun mutu sai su farka amma mai hankali a duniya ba bacci ki ba a farke ki to idan ya mutu kuma sai baccin hutu a cikin kabari sai bacci na hutawa a cikin kabari amma mara hankali shi bacci yake sai idan ya mutu kuma sai ya farka farkan jaji farkan da bata da amfani kenan tunda kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ke bamu labari yana cewa hatta idza jaa ahaduhum ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha suna ta wasa sai mutuwa ta zo ma ɗayan su sai ce ya ubangiji a mayar da ni duniya la'ali amalu salihan idan an da ni duniya zan aikata aiki nagari fi ma tarakt cikin abubuwan da na bari ban yi ba Allah ce kalla yace ba zai yiwu ba inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yawmi ba'thun gashi can a cikin surat almunafiqun ne Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi la akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah tabaraka ta'ala ce ku ciyar cikin abin da muka ba ku kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku yace ya ubangiji na da ma zaka daga mun kafafa lokaci zuwa wani ɗan lokaci makusanci ba lokaci mai yawa nake so ba me nake so fa asaddaq in yi sadaka in ba da dukiya ta tun da da a duniya na hana wa kun mina salihin in zama cikin mutanen kwarai Allah tabaraka ta'ala kuma idan mutuwa ta zo baya jinkirtawa kuma baya daga kafa kwata-kwata idan mutuwa ta zo dole mutum sai ya tafi haka duniya take kuma haka al'amuran duniya suke mutane a nan duniya bacci suke yi ba a farke suke ba ba sa gane abin da suke ciki ba sa gane abin da ke giwayensu sai sun mutu sai su farka hakanan kuma idan karo da rayuwa ta sha bamban da karatun aji karatun aji idan aka yi karatu ne sai a yi jarabawa ko ba ka ba a aji sai an yi karatu sai a jarabawa a rayuwar duniya kuma sai an yi jarabawa ake karatu a rayuwar duniya sai an shiga jarabawa tukuna na fito daga cikin jarabawa sai a samu karatu a sabanin yadda ake aji Allah ya sa an fahimta malam ya ce fa kam za anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anta anha wa hatta fa kam za anta makhdu'a kam din nan ba istifamiya ba ce wannan ce khabariya ce kam tana zuwa a matsayin tambayan su'al anil kammiya idan ana tambayan quantity ana tambayan yawan abu za a ce kam kam kaza wa lokaci kuma kam tana zuwa khabariya idan yana ma khabariya ba tambaya ake yi ba Allah yana baka labari ne su da yawa kaza akwai a Qur'ani da yawa su da yawa kaza sai Allah ya amfani da kalman kam to haka nan anan fa kam anta makhdu'un a so da yawa kai din wato ka yaudaru an yaudare ka ko kawalwalin duniya ya yaudare ka wa hatta mata la tarawi wai har ya zuwa yaushe ne wato ba za ka farka ba ka ɗauki wa'azi an ha game da duniya wa hatta wai zuwa yaushe ne za ka koma hayyacinka ka gane yadda al'amura suke sai ce abubakarin da autuka lau ajabta ila mafi hadduka lau akalta to duk abin da ya yi a baya ina jin kamar baiti guda biyar duka kamar sharan fage ne da mukaddima bayan ya nuna maka matsayin duniya kuma ya nuna maka a irin yadda kake rayuwa cikin gafala da rafkanuwa yana son ka farka ka gane cewa akwai mutuwa a gabanka kuma duk zaman wato tsawon zamani da ka rayu dole akwai ran da mutuwa za ta zo idan ta zo kuma a lokacin ne mutum zai farka to kafin haka ya same ka ya kamata ka farka tun kafin lokacin to yanzu bayan ya dawo da hankalin ka akan kana kan tafiya ne dole ka farka ka san inda ka fito ka san inda za ka to yanzu kuma zai baka waɗansu shawarwari wanda suna da tsada kwarai da gaske ya fara kiran ɗan shi ko kuma ɗalibinsa ko ɗan ɗan irwarsa kamar yadda malamai suke cewa ko ma ba shi ya ce ababakirin takdiruhu ya ababakirin wannan mansubun al munada kenan shi munada idan idan mudafun ne to yakan za mansub asali abubakar ne amma tunda an an sa ya unida sai zama ababakirin ya ababakirin kenan to amma sai aka share ya din kuma duk duk munada in dai mudaf ne to ana ma shi munadan ana mishi nasba kamar abdullah idan za ka kira shi sai ka ce ya abdullah abdurrahman idan za ka kira shi sai ka ce ya abdurrahman wa haka da to yana kiran abubakar ya ce ababakar da autu kalau a jefta ya kai abubakar na yi maka kira da ma dai a ce ka amsa na maka kira zuwa ila ma fi hadduka lau aqalta na yi maka kira ko na kira ka zuwa ga abin da akwai rabanka a ciki da za ka hankaltu ka gane idan ka kalli duniya da kyau ka kalli abubuwan da suke cikin duniya da kyau sai ka gane cewa malam ya ɗora ɗalibin shi ko ɗansa a kan turba mai kyau shi ne ya fara ɗora shi a kan neman ilimi tunda da ya kira shi ya ce na kira ka dama da za ka amsa zuwa akwai abin da akwai rabonka a ciki inan da kana da hankali za ka gane sai ce ila ilimin ta kuru bihi imaman sai ke nuna maka cewa a duk duniyar nan ga kalle ta gaba ɗaya ba wani abin da ya kai ilimi ko neman ilimi girma da muhimmanci Allah tabaraka ta'ala a Qur'ani ya jera shaidarsa da shaidan mala'ikunsa da kuma shaidan masu ilimi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah tabaraka ta'ala yayi shaida akan tauhidi kuma ya shaidar da mala'iku cewa su ma sun shaida akan tauhidi sannan ya shaidar da masu ilimi akan tauhidi kuma ya jera shaidan shaidan masu ilimi akan shaidan sa rabbuna jalla fi ula wanda ke nuna wannan girman masu ilimi ne Allah tabaraka ta'ala yana cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah tabaraka ta'ala yana ɗaukaka masu imani a cikin ku hakan yana ɗaukaka masu ilimi a cikin ku wato da darajoji da matsayi mai girma Ah, kamar yadda ya tabbata daga al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa a duk duniya ba wani abu da ya kai neman ilimi idan dai har niyya za ta gaskata idan har dai niyya za ta zama saboda Allah to babu abin da ya kai neman ilimi idan dai ka kama turban hanyar neman ilimi to ba wani aiki da ya kai shi a duniya da lahira idan ka dauko maganar lahira ya ishe ka falala da girma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar yadda ya tabbata hadisin abu dhar yake cewa ko ma'az bin jabal ne hadisin abu dawud da yake cewa man salaka tariqan iltamisu fihi ilman sahara Allahu lahu bihi tariqan ila jannah وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل manzala sallallahu alaihi wasallama shi duk wanda ya kama wata hanya yana neman ilimi a cikinta to ta dalilin haka ubangiji sauraka ta'ala zai dora shi akan hanya aljanna sannan kuma ya ce wa inna man fi samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma la tastaghfiru ala kulli muallimin nas al khair annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai mala'iku da duk wanda yake sama da ƙasa kai da mala'iku ya ce hatta kifaye a ruwa suna bidan ma wanda yake karantar da mutane alkhairi suna bidan mishi gafara wannan ke nuna ko malamai sun yi zunubi suna laifi bai kamata ka tsane su ka su zama abokan gabanka ba saboda mala'iku suna neman musu wato gafara a wurin Allah to kai bai kamata ka zama kai ko mai tsine musu ne mai zagin su mai aibata su mai faɗin aiboban su ba in bai in baka shiga sahun mala'iku ka nema musu ka bidan musu gafara a wurin Allah ba kamata ya kai shiru ka rabi da su don in ka fara zagin su da aibanta su kamar yadda malamai suke cewa naman su akwai guba kuma yadda Allah tabaraka taala yake yi ga wa'inda suke cin mutuncin malamai kowa ya sani duk wanda ya zare harshen shi na aibanta malamai yana zagin su kafin ya mutu sai Allah tabaraka ta'ala ya jarrabe shi da mutuwar zuciya sannan sai ya ce wa innal mala'ikata la tadau ajnihata li talibil ilm idan bima yaf'al mala'iku suna sassauto da fukafukin su ga ɗalibin ilimi saboda sun yarda da aikin da yake abin da yake yi ko kuma aikin da yake aikatawa sako da fukafukin su malaman mu suka ce zai iya yiwuwa suna musu suna musu tawalu idan sun gansu wasu malaman kuma suka ce a'a suna wato taimaka musu ne wurin wato biyan bukatunsu duk inda suka shiga sai ga Allah tabaraka ta'ala ya sa mala'iku sun bubuda musu hanya sun sauƙaƙa musu domin su samu abin da suke so wa ma yakun min shay daraja ce babba wanda babu kamanta in dai niyya ta kyautata kamar kana tambaya ta to ya ne ne ko ta yaya niyyarka za ta kyautata ka zama kana neman ilimi saboda Allah Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa idan kana son wato ka zama mai ikhlasi wurin neman ilimi to ka kudurta lokacin da zaka nemi ilimi kana son ka ɗauka ka wato ka yaye jahilci a karan kanka ka kwarin yi wa kanka jahilci sannan kuma ka amfani mutane ka amfani mutane ka kwarin yi wa kanka jahilci sannan sai ka amfani mutane wannan hanya ce ta samun ikhlasi wurin neman ilimi kai kanka ka fara da kanka ka kore wa kanka jahilci bayan ka kore wa kanka jahilci kuma sai ka amfani mutane da iliminka ka idan ka gudurta haka wannan insha Allah yana nufin ko kuma yana nuna cewa ka yi ikhlasi a wurin neman iliminka malamanmu suna rawaito mana wayansu abiyat da malamansu suka karanta da su cikin malaman Mauritania Shanaqiba da suke cewa litaksudan litaksudan arba'atan qabla ibtida تعلم لكي تفوز بالهدى أولها الخروج من ضلال والثاني نفع خلق ذي الجلال وال- والثالث الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم yake cewa idan kana son ka zama mai ikhlasi wurin neman ilimi sai ka kudurci abubuwa guda hudu da taksudan arba'atin qabla ibtida ta'allumi wajibi ne ka kudurta abubuwa guda hudu kafin ka fara neman ilimi likai tafuza bil huda domin ka rabuta da shirya awwaluhal khuruju min dalali na farko ka kudurta a cikin zuciyanka za ka fita daga cikin bata wasani nafu khalqi dhil jalali na biyu kuma ka kudurta a cikin zuciyanka idan ka fita daga cikin bata ka ka, ka basaru ka ka haskaka da ilimi kuma ka amfani halittan Allah tabaraka ta'ala su ne mutane da ma dabbobin ka amfani su da iliminka والثالث الإحياء للعلوم أبو نأكو ذاك قدر تاور نيمان إلمي شين الإحياء للعلوم واتو كقدر تا أتكين زيت سيانكا واتو راية إلمي سبدا كي كاكوي كوي إلمي أور مال منكا مال منكا يا كوي إلمي أور مال منسا hakanan kai ma kana da ɗalibai ɗaliban kama za zama sana ɗalibai kamar yadda ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masaban shi ta akhudun wa yu'khadhu minkum wa yu'khadhu mimman akhadha minkum ta akhudun ku za ku koyi ilimi saban su kenan wa yu'khadhu minkum ko yu'khadhu ankum sannan kuma ku ma za a nemi ilimi a wurin ku wa yu'khadhu amman akhadha minkum ko amman akhadha ankum kuma wanda suka karanci ilimi a wurin ku su ma za a koyi ilimi a wurin su To kaga da yin haka idan ka shiga cikin layin ɗaliban ilimi kuma ka ƙudurta kai ma za ka zama cikin masu raya ilimi ba zai zama daga kanka ilimi ya mutu ba ka koya da ka koya kai ma ka karantar ka ka raya ilimi su wanda suka yi karatu a wurinka su ma sun karantar hakanan ilimi zai ci gaba da rayuwa warabi'ul amalu bil ma'lumi na hudu shine aiki da abin da aka karanta wanda shi ma yana cikin wato abubuwa masu mahimmanci wurin neman ilimi shine aiki da ilimin don rashin aiki da ilimi ba shi da amfani ya ce ila ilmin ka karanta?
na makarakallah
ila ilmin ta kunu bihi imaman mutaan in amarta wa in nahaita ila ilmin ina kiranka zuwa ga ilimi ta kuru bihi imaman idan ka yi ilimi saboda haka saboda ilimin za ka zama jagora muda'an kuma abin da'a za a yi maka da'a in amarta idan kai umarni za a bi wa in na haita haka idan kai hani kuma za a hannu za ka zama jagora idan ka yi ilimi saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce yarfa Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wanda ya gabata ilimi saboda ilimi ubangiji tabaraka ta'ala zai baka daukaka a nan duniya kuma ya baka daukaka a lahira amma idan kai ilimi din ka samu daukaka a duniya ko ka samu kaunar mutane shine dalilin ka ba za su kaunace ka ba dai sai dai su kika kuma za ka samu daukaka ba sai iya abin da Allah ya rubuta za mutum zai samu kuma a ƙarshe Ubangiji tabaraka ta'ala ya kama shi kuma idan ba ku manta ba cikin wanda za a fara rura wutan jahannama da su na farko kafin kowa akwai masu ilimi su ne a farko da wanda ya haddace Qur'ani da a ce mishi mahaddaci da wanda ya yi karatun ilimi don a ce mishi malam ko kuma tun da kasuwan malamai ke ci yanzu shi ma bari zuwa ilimin nan shi ma din kasuwan shi ta daga duka wannan babban asara ce kuma wato kauce hanya ne na neman ilimi na gaske amma in ka nemi ilimi saboda Allah za ka zama shugaba za ka zama jagora ko a gidanku ko kai ne karami sai zama kai ne ake jin maganarka kuma kai ake bin umarninka za ka zama muta'an za ka zama abin yi wa biyayya in amarta idan kai umarni sai da za ka kowa umarni ba sai da abin da Allah tabaraka ta'ala ya ce sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wa inna haita haka idan ka hana mutane za su hanu za su hanu daga abin da ka hana su saboda mene saboda ka hana su saboda baka hana su saboda son zuciya ba saboda abin da Allah tabaraka ta'ala ya hana su ne ka hana ka hane su daga wannan abin saboda haka mai ilimi gurgunan yadda Allah tabaraka ta'ala ya ba annabawan shi da manzannin shi daukaka shi ma zai samu wannan rabon sa'annan kuma gurgunan yadda suka samu makiya da mahasada da masu cutarwa shi ma sai wannan abin ya same shi gurgunan abin da Allah tabaraka ta'ala rubuta zai same shi mu da aka ta'ana wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين